من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير أي ليحصل التعرف بينهم كل يرجع إلى قبيلته سورة الهجرات وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق لإحطاط له لئلا يحكم بقوله وقد ذكر المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن أقبى بن أبي مؤيت حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني مصطلق وهو حارس بن درار بن أبي درار والد جويرية بنت حارس أم المؤمنين رضي الله عنها أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال وإذ يمكرك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا إخبار بما اجتمع آية هذا إخبار بما اجتمع عليه المبشرين من المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة فاجتمع رأيهم على قتله صلى الله عليه وسلم فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذ خرج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ودعا الله عز وجل أن يعمي عليهم أمره فطمس أمره فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم وعلى هذا ينهى الله عن موالاة اليهود والنصارى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اليهود والنصارى هم أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين لأجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون سورة الممتحنة واعلموا أيها الأخوة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أي لا ينهاكم عن الإخراء عن الإحسان أي إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ولم يظاهروا على إخراجكم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين عباد الله فادعوا الله على ما جاءكم وادعوهم العفو والعافية كما قال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم من أرادنا بشر فرد شره عليه اللهم لا تجعلنا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا واعلموا أنه يقول في آية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال أبو الحامد الغزالي في إحياء آداب الدعاء عشرة أولا أن يرصد لأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة وثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار الثاني وقت السهور وإقامة الصلاة الثالث استقبال القبلة الرابع حب الصوت الخامس لا يتكلف السجع لا يتكلف السجع السادس التضرع والخشوع السابع أن يحزم بالطبل وأن يؤكن بالإجابة الثامن أن يتكرر التاسع أن يفتح دعاءه بذكر الله ثم صلى ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم العاشر التوبة ورد المظالم اللهم آمنا في أوطاننا وهد ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وارشد شبابنا واجعل قيادتنا فيما خافك واتقاك يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kutubar mu tana jan hankalinmu ne dangane da abin da yake gudana a kafafen yada labarai da abokanan zamanmu suke kitsawa na neman jawo sharri wa al'ummar musulmai su ne kiristoci wanda Allah ya haɗa zamanmu da su a ƙasa ɗaya to tun ba yau ba tun ba jiya ba tun ba shekara ɗaya ba ba shekara goma ba ba shekara dubu ɗaya ba Allah ya riga ya ba mu labarinsu kawai yanzu sai mu ɗauko ne mu bayyana abin da Allah ya gaya mana a kanmu saboda Allah ya tabbatar mana su ba masoyanmu ba ne ba sa son mu ba sa ƙaunanmu don haka za su iya mana sharri ko ta ina to amma babba abin da muke jan hankalinsu a kai shi ne shi sharri a duk lokacin da ka aikata ta za ta iya dawowa kanka shi ya sa ma a cikin ayar Allah ke cewa wattaku fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron jawo fitina wadda ba ta tsayuwa akan wadda ya ƙagota ko ya jawo ta a za ta shafi kowa idan ba mu manta ba kiristoci sun yi rubuce-rubuce sun yi faɗe-faɗe har sun kai ma wadda ake ganin kamar shine shugaba na duniya cewa najeriya ana kashe kiristoci sun manta da al'umman da ake kashewa a Najeriya idan ka lissafa in an kashe kirista goma za ka samu an kashe musulmai sama da hamsin wannan haka abin yake to amma tun da su ba musulmai ne damuwansu ba su ɗabi'ansu kashe musulmai ne amma abin ne da ya fi ƙarfinsu suka gamu da abokanan faɗansu ya sa suka juya da sharri suke neman wata ƙasa ta zo ta taimake su to mu muna gaya ma 'yan uwa ku nemi taimakon Allah ku koma zuwa ga Allah ku ci gaba da addu'a da roƙon Allah akan wannan musiba da suke neman su jawo wadda in ta zo za ta haɗa da su ɗin da suka jawo ta shi ya sa ma Allah ce ku ji tsoron fitinan da ba ta tsayuwa akan wanda ya jawo ta shi kaɗai shekara nawa-nawa aka yi ana kashe musulmai a maiduguri dubban da yawa wa zai iya kirgawa ya ce hakikan kaza ne a maiduguri mun riga mun sani a borno state kashi casa'in da wani abu musulmai ne shekara nawa-nawa aka yi ana kashe musulmai a baya-bayan nan ma a tsakanin 'yan bindiga da sauransu a katsina mun sani katsina kashi casa'in da wani abu musulmai ne nawa nawa aka kashe a sokoto nawa nawa aka kashe a neja duka waɗannan gurare ne wadda population ɗin musulmai sun ninka ninkin ba ninki waɗannan ba su wuce 10% zuwa ƙasa da 10% ba a wani kuma ba za ka samu ya kai 5% ba amma ba su taɓa ƙorafi suka dinga cewa ana kashe musulmai ko ana kashe al'umma ba amma sai rigiman da ake yi a filato wanda ana kashe musulmai ana kashe kiristoci shine ya ɗauki hankalin suke cewa ana kashe kiristoci a Najeriya. Mun yadda ana kashe kiristoci a Najeriya, amma kiristoci kowa ya sani suna kashe musulmai a Najeriya. In mun tuna akwai shekaran da aka yi sallan idi kiristoci a Jos a cikin garin Jos suka je suka kewaye masallata a masallacin idi. Suka kashe na kashewa suka tarwatsa na tarwatsawa aka yanke mutum kan mutum aka samo tushen itace ko karfe aka kafa shi a tsakiyar fili kowa yana gani wai sun yi abin gwaninta aka kawo karan sigari aka sa masa a baki yawancin mutane an su manta ba an yi wannan a cikin garin jos ba wanda ya musu magana babu wata ƙasar da aka kai mata kuka babu wani shugaba na duniya da ya taso ya ce ana cin zarafin musulmai saboda menene saboda 'yan uwansa ne a cikin kafirci to wanda suka kai masan ba addini ne a gabansa ba idan abin da kiristoci ba su gane ba in kun ga yayi fada ba yayi ne don neman ɗaukaka addini ba shi ba ruwansa da addini yawa amma ya samu mafaka ne yadda zai cimma wani burinsa ya sa ya fake tunda sun fi kusantaka da hanyar kafirci ta haka me za ku yi ku yan uwa ku dage da addu'a ku koma zuwa ga addu'a shi yasa ma malam ya faɗi ƙa'idodi da sharuɗa na addu'a wanda suke wajen guda goma wanda za a karɓe su kuma Allah ya gaya mana halayyan waɗannan mutane daban-daban a cikin alƙur'ani yadda za mu gane cewa su ɗin nan ba masoyanmu ba ne kuma ba yau suka fara mana a sharri da makirci ba don haka Allah maɗaukin sarki yana cewa ya ku mutane hakika mun halicce ku maza da mata kuma mun sanya ku kabila kabila wannan don ku gane juna ne amma mafi daraja mafi girma a cikinku a wajen Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah wanda yake kiyaye dokokin Allah shine mai daraja shine mai mutunci a wani gu Allah ya sake cewa ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo da wani labari to ku nemi bayani ku nemi tabbaci to kun ga wannan kai tsaye dama kafiri ne ba ma wai fasiki ba kafiri ne ya kai ma dan uwansa kafiri labari cewa menene ana kashe su a nan Najeriya to amma yayi a hankali yayi taka tsantsan don menene a kowane lokaci mutum zai iya jawo abin nan ruwan da zai dafa kansa da shi ko ruwan da zai dake shi don haka Allah ce ku nemi bayani ku tabbatar da abin da aka faɗan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan umarni Allah ya wa musulmai tun ba yau ba saboda menene kar ku yi aiki da abin da aka gaya muku alhali ba haka bane don haka ku nemi tabbacin hakan ya faru ko yana faruwa wannan aya kamar da malamai mafassara suka ce wannan aya ta sauka ne a sanadin ukba bin abi mu'ayd lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aike shi zuwa ga kabilar banu mustalik lokacin da suka musulunta aka ce za su ba da zakka don haka sai aka tura shi a haris aka tura shi wajen haris binu nadar binu nadar binu haris wanda yake wannan darar binu darar binu haris shi ne mahaifin juwairiya matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama don haka aka aiki wannan wajensa ya je karko zakka da ya kama hanya bai je ba sai ya dawo saboda jin tsoron abin da da yake tsakaninsu na gaba da faɗa da juna sai ya dawo ya ce manzon Allah ya sun nemi su halaka shi ma sun ki bayarwa manzon Allah ya tada tawaga ya ce to a je a yaƙe su tunda dai haka suka yi saboda ya gaskata labarin da wannan ya zo masu da shi su kuma sun ga shiru ba a zo ba sun tara zakan ba wanda ya zo karɓa suka kamo hanya za su kawo madina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka gamu da masu zuwa su yaƙe su a ƙofan gari a madina ina za ku je ga inda za mu je me zai kai ku za mu je mu yaƙe ku me ya faru an ce kun hana zakka ya ce a ba wanda ya je ya kamar ba wanda ba wanda ya je shine suka dawo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya raba wannan gaddama in ja'akum fasiqun bina ba'in kun ga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce in fasiki ya zo muku da wani labari ku nemi tabbaci wannan abin haka ne ko ba haka bane don me kar ku afka ku yi aikin da za ku zo ku yi nadama saboda menene Allah ce manzon Allah yana na a cikin ku yana raye idan da zai bi mafi yawancin abubuwan da kuke faɗa ko kuke zuwa masa da shi to da zai halaka ko da za ku halaka gaba ɗaya amma Allah ya ki kafirci baya son ku zama taɓaɓɓu baya son ku zama batattu don haka yasa Allah bai bar ku cikin wannan ba don haka duk lokacin da labari ya zo akan nemi tabbas ne don haka muna kira da babban murya ga masu kai ƙarairayi da sharri su sani ba zai musu maganin komai ba muna kira ga wanda ake kai masa ya nemi bayani kafin ya ce zai yi wani abu idan aka ce a najeriya ana kashe jama'a ba wanda zai yi musu kowa ya sani amma ba a ware wasu mutane da su kawai ake kashewa saboda addininsu ko saboda ƙabilansu ko saboda wani abu a a najeriya ana halaka mutane shekaru da suka kai kamar kusan goma ko wani abu mai kama da haka a kano a masallacin juma'a kamar wannan an ɗaga bam sama da mutum 400 suka mutu akwai kirista goma a ciki aiko kirista biyar babu a ciki amma sun yi magana waɗanda ake kai musu wannan saboda menene saboda ba ƴan uwanku bane ba masoyanku bane don haka abinda za ku ci gaba da yi kawai ku ci gaba da roƙon Allah ya tsare ku daga sharrin masu sharri Allah ya haɗa ku da abokan zama masharranta masu neman ko ta wani hali sai sun ga bayanku to Allah kuma bai yarda ba Allah kuma ba zai yarda ba a kwana-kwanan nan bai wuce wata shida bai yi ƙasa mutane sun tashi daga Zaria za su je ɗaurin aure a nan a Filato musulmai ne aka tsare su a mangu aka kashe su a mota waye magana su kiristoci ba neman zaman lafiya suke yi ba amma mu ba mun ce a tashi a yi faɗa ko a yi rigima ba amma a ci gaba da addu'a san tsin takalminsu zai tashe su insha Allah don haka Allah madaukin sarki yana cewa ya ku uwa masu daraja Allah madaukin sarki yana faɗa cewa sam-sam yahudawa da nasara ba za su taɓa aminta da kai ba har sai in ka bi hanyarsu duk yadda ka kai in baka bi hanyarsu ba ba za su taɓa yadda da kai su aminta da kai ba duk abin da kai baka musu gwaninta ba duk abin da kai ba daidai ba ne kamar ka yi tambaya ka tambayi Allah me yasa ya ubangiji ba za su yadda da ni ba sai Allah ya ce ai in yaskafukum yakunu lakum ada'a matukar suka samu dama suka samu hali a kanku to za su zama abokanan gabanku maƙiyanku za su nuna muku ƙiyayya a fili wa yabsuqu ilaykum aydiyahum za su ɗora hannayensu a kawunanku ba su ɗora hannu haka ka ji laushi ba za su rinka zaluntanka ta hanyar duka ta hanyar kisa ta hanyar kowane iri za su rinka zaginku da bakinsu abinda suke bukata wa waddu law takfurun kuma kafirce ku koma abinda suke nema kenan don haka duk abinda za ku yi matukar ba ku yi yadda suke so ba ku koma kan hanyar su ba to a wajen su ba ku yi komai ba ko ba komai bane don haka mutane su yi hattara a kowane lokaci Allah yana bada halayya na kafirai da mushrikai waɗanda suka shirya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan makirci cewa ka ambata lokacin da suka taro a darun nadwa suka shirya makirci da nufin sun kewaye gidan sun yi tsaro da nufin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sai Allah ya dora musu bacci bacci ta yazo ya lullube su yace sayyidina ali ya zo ya kwana akan shimfidansa su kuma sun kwanta suna jiran duk lokacin da ya fito za su kashe shi manzon Allah ya fita ba su sani ba har ya ɗebi ƙasa ya zutuba musu a kai don dai su gane cewa ya fita suna ta min shari na gwarti ya tafi abinsa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin don haka duk lokacin da mai makirci yake irin nasa shi kuma Allah yana maka irin nasa don haka abin da muke kiran yan uwa a koma zuwa ga Allah in an koma zuwa ga Allah ba wani abin da zai sami mutane ba wani abin da zai zama matsala akan mutane mutane kawai su dogara ga Allah su kuma tsayu daidai kamar yadda aka umurce su kar ku zama masu sabon Allah matukar ku zama masu sabon Allah ba to insha Allah Allah zai taimake ku ai Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku riki Yahudawa da Nasara masoya su sashin su suna son juna amma suna kin ku don haka ko kuma kar ku dauke su a matsayin a masoya ku sani ya ku ƴan uwa Allah ba wai ya hana ku yin mu'amala da Kiristoci bane a'a matukar ba su cuce ku ba matukar ba su zalunce ku ba matukar ba su kore ku ba Allah bai hana ku koyi ciniki saye da sayarwa da su ba, Allah bai hana ku koyi wasu mu'amala na rayuwa da su ba, amma waɗanda Allah ya hana ku koyi mu'amala rayuwa da su su ne waɗanda suka kore ku, suka cuce ku a cikin addini, suka kashe ku, suka ƙona gidajenku, kamar yadda suke ta yi ɗin a inda suke kurunan cewa ana musu. Haka suke yi. To irin waɗannan masu irin wannan hali, to Allah ya ce inna ma yanhakumullahu عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروا ku rinka nuna musu soyayya ku rinka mu'amala da su kuma alhali sun kore ku a gidajenku sun kora muku gidaddaji sun kashe muku mutane kuma ku zama kuna son su to wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su ya nuna yana son su to wanda yana tare da su fa innahu minhum shi ma su ne Allah ya tsare mu ku sani ya ku yan uwa hakika bayan Allah ku roƙi Allah kuma Allah zai ansa muku ku nemi yafiya ku nemi tabbatuwa kamar yadda Allah maɗaukin sarki ke cewa idan bayina suka tambaye ka ni game da ni a ina nake saboda suna son su roƙe ni Allah ya ce ka gaya musu a kusa nake a kusa nake kuma ina ansa kiran duk wanda ya kiraye ni amma sharaɗi shine shi ya fara ansa me kiran Allah إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون lalle duk wanda yake son Allah ya amsa addu'ansa to hakika ya fara yin imani da Allah ya kuma yarda da duk abin da Allah ya ce ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah Allah kuma zai amsa addu'ansa Allahumma ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri ya Allah kama yadda sharrin nan gare shi ya Allah kada ka sanya fitina da musiba a cikin addininmu ya Allah kada ka sanya duniya ita ce kawai burinmu ya Allah muna roƙonka ka sanya zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakaninmu don haka abu hamidul ghazali ya Allah ka sanya jagorancinmu a hannun mutanen ƙwarai kar ka sanya jagorancinmu a hannun azzalumai abu hamidul ghazali yana faɗa cikin abin da yake na ɗabi'u wadda suke rayar da addu'a ko kuma yasa ake karɓan addu'a akwai wasu mu'a akwai wasu ladubba guda goma wanda mutum ya kamata ya kiyaye su saboda a kullum ya zama addu'a mutum tana samun shigewa ba wani ɓata lokaci abu na ɗaya shi ne ce akwai lokacin a lokacin suhur abu na farko shine mutum ya kiyaye zamunna da aka ce ana karban addu'a a cikinsu kamar ranar arfa kamar cikin watan ramadana kamar ranar juma'a irin wannan lokaci da kuma ƙarshen dare kashi na uku idan kashi ɗaya na biyu na uku ya zo ƙarshe ka tashi ka yi alwala ka ci gaba da roƙon allah duk abin da kake nema na alkhairi allah zai baka hakanan lokacin wayewan gari kafin rana ta fito ka ci gaba da roƙon Allah Allah zai biya maka bukata abu na biyu shine lokacin suhur da lokacin da ake tsaye da sallah kad qamatu sala za a tsaye da sallah lokaci ne da ake karban addu'a abu na uku shine mutum ya fuskanci alƙibla idan zai yi addu'a abu na hudu mutum ya sassauta muryansa kada ya rinka daga murya Allah Allah Allah yana ihu yana abin nan wai yana roƙon Allah a'a abu na biyar kada ya ɗauki abin kamar waƙa irin Allah Allah Allah Allah Allah a'a ka ɗauki abin dai da nufin roƙon Allah amma kar ka mai da abin kamar kalma ko launi irin na salon mawaƙa kar ka yi wannan a wajen roƙon Allah abu na shida shine ka kaskantar da kai ka sanya tsoron Allah abu na bakwai ka yanke kai tsaye a zuciyanka cewa lalle in ka roƙi Allah Allah zai karɓa kuma shi kaɗai ɗin za ka roƙa kar ka sa shakko ko kokonto lalle ka yi roƙon Allah kuma kana mai yaƙini a zuciyanka ta baka cewa zai yi me zai an sa maka addu'anka to za a karɓa abu na takwas ka nace da yi kar in yau ka yi ka ce gobe ba za ka yi ba ko yau ka yi gobe ba ka yi ba sai jibi ka yi a ya zama kullum kana cikin addu'a ne kar kuma ka ce kayi kayi ka gaji har yanzu baka ga an karɓa ba a'a ka ci gaba da yi kawai wannan yakan sa a karɓi addu'a domin shi Allah yana son naci to haka mu dage da yin waɗannan addu'o'i abu na tara shine mutum idan zai fara addu'a ya bude da sunan Allah da yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na goma idan mutum zai yi ya zama yana mai tuba daga zunubansa in kuma yana zaluntan wasu ya mayar da abin da ya zalunta din nan kar ka cuci wasu mutane ka cuci wancan ka cuci wancan ka tara aljihunka ko a gidanka kuma ka zo ka ce Allah ka ba mu kaza Allah kamar da kaza kai kuma kana cutan mutane wannan ba karban addu'an mai wannan don haka bayan Allah mu kiyaye waɗannan ka'idodi insha Allah mun yi addu'a Allah zai karɓa mu zai karɓi addu'an mu ya Allah ka amintar da mu a cikin ƙasashen mu ya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ya Allah ka amintar da mu game da shugabannin al'amuranmu ya Allah ka shiryar da matasanmu ya Allah ka sanya jagorancinmu a hannun masu jin tsoronka da kiyaye dokokinka ya ubangijin talikai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qumu ila